الحمد لله الحمد لله رفيع الدرجات رافع منازل عباده المؤمنين وحافظ مقام رسله الأبرياء المتقين وقامع المستهزئين والطاعنين بالأذى في حق رسوله النبي الأمين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا والقائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليل الله وصفيه وحبيبه وأمينه وأفضل من وطئ الثرى من خلقه وأفضل من عبد ربه في أرض الله وسمائه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه الكرام البرر الأشقياء ومن سلك سبيلهم وانتهج منهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وتمسكوا بدينكم القويم وسبيل رسولكم الأمين فإن النجاة والله ليست إلا في هذه السبيل وتعلموا من دينكم ما يكون له ما يكون لكم به سلاح سلاحا للدفاع عنه وعن حياضه وحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم عباد الله لا يخفى على شريف علمكم ما تتناقله الأخبار عبر, عبر الوسائل المختلفة عن ما يحدث في إحدى دول الكفر التي ينال قادتها هذه المرة من جناب نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم باسم حرية التعبير وحرية التفوه بالرأي وحرية الاعتقاد وغيرها من الدعاوى الزائفة التي تستغل للإلقاء بالأذى تجاه معتقدات المسلمين تناول حرم وتناول حرماتهم ومقدساتهم وأعظم شخصياتهم والقصد من وراء كل ذلك ليس إلا الاستفزاز الصافر حرصا من أهلها على أن يقوم المسلمون بأعمال تستغل ضدهم للنيل من دينهم ووسمه بالعنف والإرهاب إنها لطريقة يعرفها المسلمون من قبل من قبل أعدائه جهلا منهم بحقيقة هذا الرسول النبي الأمي الرؤوف الرحيم يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine mai ɗaukaka darajoji shine mai ɗauka mai ɗaukaka matsayin bayin muminai kuma shine mai kiyaye makami da kuma matsayi na manzanninsa kukutattu masu tsoron Allah kuma muna gode wa Allah muna yaba masa wanda shine mai tumbuke mai kuma wato ture waɗanda suke izgilanci masu suka da cutarwa a haƙƙin manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda shine annabi al'ummi muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da yabo a gare shi muna tuba zuwa gare shi kuma muna neman gafararsa muna shaidawa cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah Allah abin bautan nan wanda yake gaya mana a cikin alkur'ani cewa lalle haƙiƙa za a jarrabe ku za a jarrabe ku a dukiyoyinku za a jarrabe ku a rayukanku kuma lalle za ku ji da kunnuwanku wani abu na cutarwa daga waɗanda aka baiwa littafi gabaninku yahudu kenan da nasara sannan za ku ji irin wannan cutarwa daga waɗanda suka yi shirka ko suke yin shirka da Allah za ku ji cutarwa mai yawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu yana cewa a wata ayar a cikin wannan littafi nasa mai tsarki inna lanansuru rusulana lalle mu masu taimakon kuma za mu taimaki manzanninmu da kuma waɗanda suka yi imani fil hayatin duniya a wannan rayuwa ta duniya wa yau mai yakumul ashhad za kuma mu taimake su a ranar da masu shaida za su tsaya da shaida mun shaida cewa annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah shi ne badadi ga Allah maɗaukaki Allah ya riƙe shi a matsayin khalili shi ne zaɓaɓɓe daga cikin halittar Allah shi ne masoyinsa shi ne amininsa wanda ya ba shi amanar wahayi kuma ya ɗauko wannan amana ya miƙo ta zuwa ga bayin Allah shi ne mafificin wanda ya taka ƙasa ya yi tafiya a bayan ƙasa sannan kuma shine mafificin wanda ya bauta wa Allah a wannan ƙasa hakanan a cikin waɗanda duk suke rayuwa a sama salatin Allah da amincin Allah mafi girma mafi ɗaukaka su tabbata a gare shi da sahabbansa da mutan gidansa da duk wanda ya bi hanyarsa ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma sannan mai riko da wannan addinin na musulunci wannan addini wanda yake tsaye yake akan hanya ita ce mai kakkiyar hanya babu karkata a cikinta ita ce kuma hanyar ma'aiki amintaccen manzan nan da ya fi kowa amana domin kuwa wallahi babu tsira a kowace hanya da ɗan adam zai bi in ba hanyar ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ba, kuma ya ku bayan Allah, ku nemi ilimin addininku, neman ilimi, ilimin da zai zama shi ne garkuwa a gare ku, kuma makamin da za ku yi amfani da shi wajen kare wannan addini naku da kuma kare martabar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. ya ku bayin Allah na sani cewa da yawa daga cikinku ko dukkaninku ba za ku rasa sanin abin da labarai suke ɗaukowa a wannan kwanaki da muke ciki ta hanyoyi daban-daban hanyoyin sadarwa na zamani da kafofi daban-daban talabijin da rediyo da intanet da sauransu dai na abin da wasu daga cikin ƙasashe waɗanda ba musulmi ba musamman wani daga cikin shugabanninsu a wannan karan wanda da an saba ana samun irin waɗannan al'amura sukan fito daga lokaci zuwa lokaci na taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a yi wani abu na katun wato zane na cin mutunci da rage daraja da kuma cizgunawa ga musulmi da za su kalla a yi wannan abu a haƙƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da akan samu daga 'yan jaridu da wasu waɗanda addini gaba ɗaya koma wanne iri baya gabansu to amma sai gashi a wannan karan ɗaya ne daga cikin shugabanni na waɗannan ƙasashe da hadda kansa yake goyon bayan wannan abun da ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadda goyon baya da cewa za a ba da doka da kariya ga duk mai irin wannan yana da yancin ya aikata abinsa duka ana yi da sunan yancin bayyana albarkacin baki kamar yadda ake fassarawa da hausa ko yancin faɗin abin da mutum ya ga dama ko kuma yancin addini mutum ya yi addinin da yake so in ma ya ga dama ba zai addinin ba zaɓin kansa ne da makamantan irin waɗannan al'amura waɗanda inda da sunan su waɗannan masu shugabancin su aka yi wa irin wannan izgilancin da abin ba a bar shi ya tafi haka ba da yanzu an ɗau matakin ko da za a sa doka a ba da kariya gare su amma a yi wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne mafifici a halittar Allah sai a ɗan fassara wannan abu da cewa ai faɗin ‘yanci ne ko kuma ‘yanci ne na faɗin albarkacin baki bai kamata musulmi hankalinsu ya tashi ba to ya ku musulmi irin waɗannan al'amura ana amfani da su ne domin a taɓa aƙidar musulmi a zunguri a kuma tsokani zafin rai daga musulmi ba don komai ba don a taɓa wani abu da suke ji da shi ko alƙur'ani ko kuma a taɓa shaksiyar ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba sai don a yi tsokana tsokanar da za ta haifar da ko musulmi su yi zanga-zanga ko a tashi a yi ƙone-ƙone ko kuma a ɗau wani wanda ya irin wannan abu a ce a kashe shi ko makamancin wannan wanda idan abun hakan ya faru sai kuma a soki addinin a ce karantarwarsa ba ta dace da zamani ba karantarwa ce ta wato ta'addanci karantarwa ce marar tausayi karantarwa ce da ba ta dace da ɗan adam ɗin wannan zamanin ba to babban abin da yake wajibi akan musulmi mu sani cewa wannan hanya ba sabuwa ba ce tsohuwa ce ana amfani da ita tun a baya tun ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi yana da rai an samu masu cizguna masa an samu masu zaginsa an samu ma wanda har ya zo ya kama wuyansa ya matse wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzon shi kuma a halayensa inda musulmi da wanda ba musulmi ba sun san halin wannan manzo to ba ta irin wannan hanya za a bi a cizguna wa masoyansa ko kuma a taɓa addininsa ba manzanmu sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi a cikin alkur'ani da cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle haƙiƙa wani manzo ya zo muku min anfusikum daga cikinku daga kanku ɗan adam ne irinku haifaffe ne mai iyaye an san iyayensa masu daraja ba haka kawai aka gan shi kamar mala'ika ba kuma aljani ba ne mutum ne mai daraja Allah maɗaukaki ya zaɓe shi a wata ƙira'ar ana karanta min anfasikum ba min anfusikum ba ina ce min anfusikum daga kanku min anfasikum kuma daga mafi darajar abu mai tsada mai daraja shine ake ce mana fi to wanda kuma ya fi sai a ce anfas wanda ya fi daraja to Allah madauki sai ya ce azizun alaihi ma anittu shi halinsa wannan manzo shine duk abin da zai kuntata muku a rayuwa ku ji ba daɗi ku ji zafi ku shiga kunshi ku shiga damuwa to wannan abun ba karamin abu bane a gurinsa abun damuwa ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam baya son abin da zai dame ku sannan kuma harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne akan ku samu alheri in akwai wani alheri a duniyan nan da lahira a rayuwa ta gaba wanda wani yake so ya samu to lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗayin ku wannan al'umma ku same shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari cewa babu wata hanya ta samun wani alheri sai fashe ya faɗakar da mutane cewa ga wannan hanyar babu alherin da ya kai aljanna to ya gaya mana hanyar aljanna hanyar aljanna ita ce tafi kowace hanya girma da daraja da nuna ƙaunar da yake mana babu wata hanya ta samun alheri alherin duniya da alherin lahira ta hanyar bautar Allah kyautata zamantakewa zama da iyaye kalau zama da al'umma lafiya tarbiyyar ‘ya'ya karantar da alheri nuna wa mutane son juna da ƙaunar juna da taimakon juna ba a yi ɗan adam ɗin da ya karantar da al'umma irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sannan kuma shi ne kwaɗayi ne akan ya nesanta al'ummarsa daga dukkan abin da zai cutar da ita ya hargitsar da ita ya jawo mata tashin hankali ya sa kuma in an mutu a shiga wuta ba aljanna ba to annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kwadayin ya nesanta al'ummarsa daga shiga wuta shi yasa muka ga duk kofar da za ta sa Allah ya fushi da mu to ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam cewa kar ku bi hanya kaza kada ku bi hanya kaza saboda me saboda kwadayinsa ran kiyama ya ga adadin mu ya yawaita a cikin aljanna to babu kwaɗan adam ɗin da yake kwaɗayi yake son alheri gare ka irin wanda yake so ka shiga aljanna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alherin da yake so mana ya taɓa yin dare guda bai yi bacci ba babu abin da yake sai roƙon Allah ga al'ummarsa yana ya Allah ummaci ummaci al'ummata duk abin alheri in ya karanta a cikin alkur'ani cewa ga abin alheri a cikin sallar dare da yake yi zai tsaya ce ya Allah al'umma ta ta samu wannan duk abin sharri in ya biyo kansa a cikin karatu zai ce ya Allah ka tsare al'umma ta daga wannan sharri ba dan komai ba saboda tsananin kaunar da wannan manzo yake wa al'ummarsa da kwaɗayin da yake ni ta samu alheri ta kuma nisanci dukkan sharri sannan Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen wannan aya ya siffanta shi har yanzu da cewa bil mu'minina rahufun rahim shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rahimi ne mai tausayi rahufun ne kuma mai jin kai ga muminai ma'ana baya son dukkan abin da zai tada hankalin muminai yana tausayinsu yana jin kansu baya son wani mummunan abu ya same su wane ne wannan manzanmu ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda in dai ana zancen ɗaukaka da kamala ta ɓangaren ɗabi'a to babu wanda ya kai shi duk wata ta'ada da duk wani hali da ɗabi'a da ake so a samu na kamala a ɗan adam to Allah ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi ɗaukaka a wannan irin ɗabi'a kuma sannan duk wata ɗaukaka har yanzu a iya mu'amala da mutane to an baiwa wannan manzo na sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hankali babu wani mai hankali da ya kai shi mai hankali da yake ji da kwakwalwa da intelligence da basira da kaifin zarangwana da Allah ke baiwa da Allah zai baiwa ɗan adam to Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma in ana zancen ra'ayi da tunani wanda ya fi miƙewa akan hanya ya fi tafiya da daidai to ra'ayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafifici shi ya sa duk wanda zai ce maka ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar wani abu ko a zamanance ya ce ga wani ilimi da yake da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da shi to hakika ya jahilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake magana duk basirarka duk hankalinka to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hankali da basira kuma sannan duk a halitta babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta da abin hannu ya ɗauki abin hannunsa ya miƙa shi yana ƙaunar abin yana so amma ya ɗauka ya bayar to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har yanzu babu wanda ya kai shi miƙa alheri irin yadda iska takan taso mu shaƙe ta ba tare da mun biya ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wannan iska kyauta kamar yadda sahabbai suka siffanta shi manzo sallallahu alaihi wasallam in ya tashi bayarwa yana baiwa fakiri yana baiwa miskini irin kyautar da wanda baya tsoron talauci yake bayarwa to haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake bayarwa ka san kuwa babu wanda ake siffanta shi da kyauta irin wanda za a ce mai bayarwa bayarwar da baya tsoron talauci kindumowa yake yana bayarwa kamfatowa yake yana bayarwa baya sa ran wani abu na talauci zai zo manzo sallallahu alaihi wasallam baya samun wani alheri ya ɓoye shi ya hana al'ummarsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa a cikin halitta faɗin ƙirji ya iya shanyewa abin da za a yi masa duk abin da za a yi masa na cutarwa da munanawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa haƙuri ya fi kowa juriya shi ne wanda za a cuce shi a zage shi amma sai ya ce ya yi haƙuri waɗanda suka cutar da shi yayin da ya zo a makka yayin da ya ci makka da nasara ya shigo cikinta sun tsorata sun zazzare ido suna tsoron cewa halaka su za a yi har ya tambaye su inda an tambaye ku mai kuke tsammani zan muku sai suka ce ai kai mun san ka dan mai daraja ne kuma kai mai daraja ne babu abin da muke sa rai illa yafiya da afuwa sai ce ku tashi ku je an yafe muku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jahilcin mai jahilci da wautar mai wauta babu abin da take ƙara masa sai afuwa baya wauta baya jahilci in ka zage shi ba zagi yake ba in ka cutar da shi ba zai cutar da kai ba sai ya nuna maka halin girma sai ya nuna maka cewa shi wannan abin da ya dame ka shi ba shi ya dame shi ba abin da ya dame shi ita ce shiryarka za ka an samu masu cutar da shi da yawa waɗanda ya juya cutar wannan ta koma abin alheri sannan kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi girman mutane a tawabu'u da kaskantar da kai yana mu'amala da dukkan mutanensa ya mu'amala da fakiri ya mu'amala da miskini ya mu'amala da mai kuɗi ya mu'amala da mai mulki duka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a kowa a cikin mutanensa yakan zo gare shi ya saurare shi haka yake sallallahu alaihi wasallam kuma duk da wannan hali na tawazu'u to in an taɓa gaskiya kuma baya wasa yana tsayawa ya ga cewa abin da ya shafi addinin Allah to ba a yi wasa da shi ba ya ku bayan Allah wannan shine halin manzonmu sallallahu alaihi wasallam don haka duk abin da za a yi na zagi da zane-zane da za a yi don a ci mutuncinsa kada ya haifar a cikinku wani ɓacin rai da zai haifar da ko ku ƙona dukiyar wani ko ku zub da jinin wani ko a yi abin da bai dace ba a'a mu nuna hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karantarwa da ilmantar da mutane halinsa ina jin a wannan mahalli na taɓa ba da wani labari wata rana a shekara ta dubu biyu da sha uku da aka yi wani taro na yaƙi da terrorism a jami'ar madina kuma ina cikin waɗanda aka gayyata na halarci wannan taro a wannan taro an zo da wani mutumi ɗan majalisa ne na siyasa a ƙasar denmark wanda yana daga cikin mutanen da suka kashe kuɗi mai yawa wajen su yaɗa fina-finai da katun katun da aka yi na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan shekaru da suka gabata a Denmark bayan ya kashe kuɗi mai yawa sai wata rana Allah ya kai shi ƙasar Dubai irin dai abin da mutum yakan je ya yi ko na kasuwanci ya shiga wani shagon sai da littafai sai ya samu wani littafi da aka rubuta sai ya karanta ashe an rubuta ne akan wane ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai karanta wannan littafin da ya karanta littafin har ƙarshe ya dubi inda aka buga littafin ya je nemi wasu littafai irinsa ya sake saya bai bar ƙasar dubai ba a wannan shekara sai da ya musulunta shi ne sai ke ba da labari cewa shi ya amfani da kuɗinsa a matsayinsa na ɗan siyasa ɗan siyasa fa a ƙasar denmark ya kashe kuɗi mai yawa wajen yaɗa waɗannan fina-finai kuma suka yaɗu a cikin mutane na cin mutunci ga musulmi da musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya ƙaddara masa wannan da ya karanta kuma ya musulunta to shine ya ɗauki nauyi ya ce shi kuwa duk abin da ya kashe na dukiya wajen yaɗa wancan ɓacinci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya kashe irinsa da kuma ninkin ba ninkinka domin ya ɗawane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yayi a wannan taron har mun zauna da ni da shi da wani supervisor na har muka ci abinci yake ba da wannan labarin kuma ya ba da labarin a public a cikin taro yake tattauna yadda cewa wallahi musulmi akwai aiki a kanku zaman da kuka yi ba kwa ilmantar da mutane hakikanin musulunci yana cikin sababin da ke sa wanda ba musulmi ba ko su yi gaba da musulunci a rashin sani ko kuma ya zama cewa ba su musulunta ba saboda ba a gaya musu musulunci ba wanda ya san hali na ɗan adam da ba a taɓa irinsa ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi mai daɗi irin wani abu ba sai na maimaita ba to ba zai yi ya faɗi wani abu da zai cutar da shi ba yace don haka wallahi wajibi haƙƙinku ne musulmi ku tashi ku ilmantar da mutane waɗanda Allah hore wa alƙalami mai yawo wanda yake kaiwa wurare da yawa to su yi rubutu na bayanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi bayanin haƙƙinsa da halayensa da haka za a samu wato abu mai kyau ba wai kawai ta hanyar a tsokane mu mu tsokanu mu yi fashe-fashe da zage-zage da ƙone-ƙone wanda kuma kanmu sakamakon zai komo ba muna fatan Allah maɗauki ya ƙara ilmantar da mu Allah ya ƙara dora mu akan halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقونك ka ɗora mu akan tafarki madaidaici tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ka ilmantar da mu abin da muka jahilta dangane da shi Allah ka ɗora mu akan hasken tafarkinsa Allah ka nuna mana abin da ba mu sani ba na halayensa don mai koyi Allah kuma dukkan abin da zai sa mu yi nisa daga hanyarsa Allah ka sa basira Allah a cikin ƙwaƙwalenmu mu gane mu dawo kan hanya Allah ka sa ba za mu bata ba Allah ka ba mu halaye irin nasa Allah ka ba mu san alheri ga al'umma Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka ka sa mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu abubuwan da suke aukuwa kuma suke matso mana na abubuwa da ake aikatawa na kidnapping da satar ɗan adam don neman kuɗi da haurawa gidajen mutane da tsare hanyoyi ya Allah muna roƙonka ka kawo ƙarshen waɗannan al'amura ka tabbatar da alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ko ina a cikinta musamman kuma a wannan jiha tamu Allah ka taimaki shugabanninmu duk abin da yake shine daidai a matakin da za a ɗauka a maganin waɗannan al'amura Allah ka ƙara musu basira Allah ka cire musu firgici da tsoron kowane abu da zai iya tsorata su Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaci Allah ka ƙara musu tausayi Allah ka daidaita musu tunaninsu Allah karka bar su da dabararsu Allah ka haɗa kanmu da nasu wajen mu zauna lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad